بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله الثامن عشر أن يعلم أن تفريق المحل شرط لنزول قيس الرحمة وتنقيته من الدبل شرط لكمال الزرع فمتى لم يفرج المحل لم يسادف قيس الرحمة محلا فارغا كابلا ينزل فيه وإن فرغه حتى أصابه قيس الرحمة لكنه لم ينكه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له وهذا كالذي يسلب أرضه ويهيئه لقبول الزرع ويودئ فيها البذر وينتظر نزول الغيث فإذا طهر العبد قلبه وفرقه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديرا في فصول المقلب وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نسبها الله تعالى مقتدية لحصول الخير ونزول الرحمة كما نسب سائر الأسباب مفية إلى مسبباتها بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتديه على ما يحكم به الآخر ويقتديه ولو فرق العبد المحل وهيعه وأصلحه لرأى العجائب فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد فلو أزال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل سوء فتعمل حال نهر عظيم يسقي كل عبد يمر عليها فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كثير فصاحبها يشكو الجدب والنهر إلى جانبه والنهر إلى جانب أرضه التاسع عشر أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبكاء لا فناء له ولعز لا ذل معه وأمن لا خوف فيه وغناء لا فقر معه ولذة لا علم معها وكمال لا نقص فيه وامتحنه في هذه الدار بالبكاء الذي يسرع إليه الفناء والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف وكذلك الغناء واللذة والفرحة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده وهو سريع الزوال فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله ففاتهم في محله وأكثرهم لم يذكر بما طلبه من ذلك والذي ذكر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونه فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد فيهرس كل الحرص على ألا يصل إليه فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانكاد معه لداء الدين فهو الملك حقا لأن صاحب هذا الملك حر والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه وهو مسكر مملوك في زي في زي مالك يقوده زمام الشهوة والغضب كما يكاد البعيد فالمغرور المخدوع يقع نذره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة والبصير الموفق يغير نذره من الأوائل إلى الأواخر ومن المبادئ إلى الأواخر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم العشرون ألا يكتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراج الوسع والطاقة فيه وملاك ذلك الخروج عن عن الأوائد فإنها أعداء الكمال والفلاح فلا أفلح فلا أفلح من استقر على أوائده أبدا من استمر
فلا أفلح من استمر على أوائده أبدا ويستعين على الخروج عن الأوائد بالحرب عن مذان الفتنة والبعد منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلي- فلينأ عنه فما استعين على التقلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومذانه وها هنا لطيفة للشيطان لا يتقلص منها إلا هذه وهي أن يظهر له في مذان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله المستعان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibbo da ke nan kofar Kaura a cikin jihar Katsina a garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba a yau muna 22 ga watan Al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1448 wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya ta 2026 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna Radatus Sabirin wa Zakhiratu Shakirin wallafar al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 27 a wannan littafi sannan a jerin darasin mu a wannan masallaci ko a wannan majalisi wannan shine a ɗari uku da hamsin da bakwai na idan ba mu manta ba shekul al'imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana tsaka da bayanin abubuwan da suke sa mutum ya yi haƙuri ya kuma ƙara haƙuri da juriya juriya wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala juriya wajen barin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana da kuma juriya akan kaddarar Allah subhanahu wataala mara kyau mara dadi ya ambato abubuwa da dama wanda wannan shine na 18 cikin abubuwan da ya ambata waɗanda idan mutum ya yayi da akari da su za su taimaka masa wajen samun wannan haƙurin wanda ita ce rayuwarsa ta addini baki ɗaya haƙuri shi ne rayuwarsa ta addininsa baki ɗaya zarar mutum ya rasa haƙuri to zai rasa addininsa ne gaba ɗaya domin ba zai yi haƙuri ya bi Allah ba ba zai yi haƙuri ya kauce wa hannun Allah ba ba zai yi haƙuri akan wani abu da ya same shi na ƙaddara ba wanda kuma wannan a dunkule a jumlace shi ne addini idan mutum ya rasa haƙuri to ya rasa addini to shi yasa ibn qayyim alaihi rahmatullah wannan fasalin yake ta ƙoƙarin kawo abubuwan da za su taimaka wa mutum idan ya yi aiki da su ya yi tunani a kansu ya sa su a zuciyarsu a zuciyarsa ya zanto yana halarto su ko da yaushe to za su taimaka masa ya zama mutum mai haƙuri akan waɗannan al'amura guda uku da muka ambata malam yace athamina ashar abu na goma sha takwas an ya'lama anna tafrig al-mahall shartun li nuzul ghayth ar-rahmati wa tanqiyatuhu min ad-daghal shartun li kamal az-zar'i wato mutum ya sani cewa ya share mahalli shine sharadi na saukar ma makon ruwan rahama wa tanqiyatuhu min ad-daghal sannan ya tsabtace wannan mahallin daga ciyayi marasa amfani miyagun ciyayi shartun li kamalin zar'i wannan sharadi ne na kamalar samun amfanin amfanin gona wato amfanin gona yayi kyau ya ya cika فمتى لم يفرغ المحل لم يسالف غيث الرحمة محلا فارغا qabilan yanzilu fihi idan ya zanto bai share mahallin sa ba to ma makon ruwan rahama da zai sauka ba zai samu mahalli ba ba zai samu wurin da zai zauna ba zai zanto ya sauka akan wasu abubuwa waɗanda ba su ake so ya sauka akan su ba wa in farragahu hatta asabahu ghaithur rahma lakinnahu lam yunqihi min ad-daghal لم يكن الزرع زرعا كاملا بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له idan kuma ya share mahallin amma kuma bai tsabtace shi daga ciyayin da suke marasa amfani ba miyagun ciyayi to zai zanto wannan shukar da zai yi ba za ta zanto shuka mai amfani ba ba za ta zanto shuka cikakkiya ba بل ربما غلب الدغل على الزرع kai wani lokaci ma ta ciyayin marasa kyau su za su rinjayi shukar tashi ya zanto suke da hukunci abinda nan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake ishara zuwa gare shi shine abinda ake cewa at-takhliya qabla at-tahliya التربيه انا التخليه قبل التحليه wato ka tsaftace zuciyarka ka cire duk wani abu marar amfani daga cikinta ka samar da gurbi mai kyau a cikin zuciyarka kafin jawo abubuwan da zaka yi masa zaka yi mata ado da su abubuwan da za ta da za su amfane ta sai ka cire abubuwan da za su cutar da ita domin zuciya kamar koko ce yayin da ya zanto an cika ta da wasu abubuwa to duk wani abu kuma mai amfani idan ya zo ba zai samu mahalli ba idan mutum ya cika kokonsa da duwar watsu to lokacin da aka bashi gwalagwalai aka cika aka ce ya zuba a cikin kokon nashi ba za su samu mahalli ba ƙarshe ƙasa za su zube saboda kokon ya riga ya cika saboda haka in yana son ya samu inda zai sa waɗannan gwalagwalai sai ya cire abubuwan da suke cikin wannan koko ya zubar to sai kenan sai abu mai daraja sai ya samu mahalli a cikin kofa to haka zuciya take sai an cire abubuwan da suke cikin ta marasa kyau an tsabtace ta an samarwa da su abubuwa masu kyau an samar musu da gurbi a cikin ta to lokacin ne idan waɗannan abubuwa suka samu mahalli a cikin zuciyarsa to sai ga zuciyar ta yi amfani wannan shine at-takhliya qabla at-tahliya za mu ga ku kalmar la ilaha illallah kalmar shahada ai za mu ga da la ta fara la ilaha a kore dukkan wani abin bauta wanda ba na gaskiya ba a cire shi daga zuciya a cire shi daga rai sannan illallah a tabbatar wa Allah bauta a tabbatar da cewa Allah shine wanda ya cancanci bauta shi kadai a zuciya saboda haka sai da aka fara da at-takhliya sannan aka zo da tahliya sai da aka fara da annafi sannan aka zo da al-isbat sai da aka kore dukkan wani abin da ake bautawa idan mutum ya bar wani abu na kudirce bautar wani Allah a zuciyarsa to babu kuma yadda za a yi tauhidi ya zauna a cikin zuciyar inda har ya yarda cewa akwai wani abu da za a bauta ba Allah ba to babu kuma yadda za a yi tauhidi ya samu zama a zuciyarsa sai ya cire komai da ya shafi yarda da bautar wani Allah daga zuciyarsa sannan ne tauhidi zai samu shiga cikinsa to haka nan mutumin da yake so ya samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala ya samu karbuwa addu'o'in da zai rika roƙon Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya karba masa addu'o'insa ya rika ganin biyan buƙatarsa Allah ya rika kasancewa tare da shi a komai to sai ya cire duka wani abu na saban Allah waɗan abubuwan da suke sa za su jawo masa fushin Allah sai ya cire su daga zuciyarsa sai ya tsarkake zuciyarsa to sannan abinda zai yi ya samu karbuwa wajen Allah subhanahu wataala idan addu'a ce mutum yake yi to ya zanto shi a karan kansa bai cancanci karbar addu'a ba ko da zai ce a yi masa ko shi ya yi to addu'ar za ta zo ba za ta samu mahalli ba saboda mahallin ba nata bane mahallin na wasu abubuwa ne da suka danganci shedan saboda haka ba za ta samu mahalli ba za ta samu gurbi ba gashi dai addu'ar an yi ta wataƙila duka ta cika sharuɗan addu'a an roƙi Allah shi kadai ba a haɗa kowa da shi ba an zaɓi kalmomi na yabo ga Allah subhanahu wata'ala an yi wa annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam salati a cikin ta duka abubuwan da ake so a yi addu'a a roƙa a yi addu'a da su duk an cika amma shi wanda ake wa addu'ar bai kasance gurbi ne da ya dace wannan addu'ar ta yake kansa ba sai zamo ga addu'a kyakkyawa addu'a wacce take tsaftatacciya amma bata samu mahalli ba bata samu mahalli ba to sai an samar da mahalli din sannan an kawar da dukkan wasu abubuwa masu na kazanta daga wannan mahallin to shine abin da za a yi na addu'a na roƙon Allah sai ya samu mahalli wanda ya dace da shi shi yasa zaka ga wani yana ta addu'a sai ya ce ba a ansa masa tare da cewa shine ya bar wato ya kauce wa sharadin a ansa masa addu'ar domin yana tattare da wasu abubuwa da addu'a ba za ta yi tasiri a kansa ba wani ya karanta ta yi tasiri wani kuma ya karanta ta ki tasiri a karanta ma wani ta yi masa tasiri wani kuma a karanta masa ta ki masa tasiri saboda wancan ta samu mahalli wanda ya dace da ita wannan kuma ta samu mahallin da ya dace da ita ba saboda haka sai ta zanto ba ta da tasiri kamar ruƙuya ce yake ita ruƙuya addu'a ce wani za a yi masa ruƙuya ga shi kenan ya samu waraka wani kuma a ita yin ruƙuyar saboda ta samu mahallin da ya dace ba saboda shi wanda ake wa ruƙuyar yana tattare da wasu abubuwan da zai sa ruƙuyar ta karbuwa a kansa saboda haka sai zanto ana ta yi kamar ba a yi kamar ma ana ana ƙara zuga cutar ko zuga shaidanun a kansa to shine anan abinda ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yake ishara zuwa gare shi yace an ya'lama anna tafrig al-mahall shartun li nuzul ghayth ar-rahma dan kana son kai noma to dole sai ka je ka samar da gurin da za ka yi noman a cikin sa ka kawar da dukkan wasu tarkace da suke wannan gurin saboda idan ruwa ya sauka ya samu wajen da zai shiga ƙasa ya shiga cikin ƙasa amma idan misali akwai ka zo ka juye itatuwa ko ruwar watsu a cikin gonarka kuma kana son ka yi noma a haka don ruwan sama ya sauka akan wannan duwar watsu ba zai baka damar yin noma ba sai ka kwashe duwar watsun da suke cikin gonarka ka kawar da itatuwan da suke cikin gonarka idan itatuwa ka je a ciki sai ka kawar da su to sannan a samu mahallin da shi ruwan na mamako idan ya sauka zai samu mahallin da zai sauka to bayan ya sauka kuma shukar kayi shuka shuka ta fito to wannan shukar ba za ta zanto mai amfani ba ba za ta zanto ba zai zama ka samu amfanin gona ba amfanin noma ba za ka same shi ba har sai ka yi ta bibiyar wannan shukar kana cire mata dukkan wasu ciyayi marasa amfani miyagun ciyayi da za su iya mata illa sai kana bi kana noma kana kana kana kana cire su kana kawar da su to anan ne kuma shukar taka za ta samu kamala zai zanto ka samu yabanya mai kyau ka samu amfanin gona amfanin noma mai kyau amma idan baka yi haka ba to ƙarshe wannan ciyayin da ka bari ga shi dai ka samu ka yi shukar amma kuma ka bar waɗannan ciyayi sun dabe bai shukar ƙarshe za su kashe ta ƙarshe in aka shigo gonarka maimakon a ga shuka ya ga kayan amfanin gona sai dai kawai a ga ciyayi a tsaitsaye waɗanda su ne suka ƙwace gonar gaba ɗaya to shi ne abin da yake yake misali da shi a nan da zuciyar ɗan adam da abin da ya shafi a kawar da dukkan wani abin da zai lalata wa mutum zuciya daga cikin zuciyarsa sannan kuma ya bibi zuciyarsa da tsarkake ta tsarkake ta da ambatan Allah tsarkake ta da karatun alkur'ani tsarkake ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam tsarkake ta da duk da duk da ta hanyar yin duk wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ce an yi alama anna tafrigal mahalli shartun li nuzuli ghaithir rahmati wato share mahalli kamar gona inda zai yi noma sharaɗi ne na saukar ma makon ruwan rahama da zai sauka a cikin wannan gonar bayan ya kawar da dukkan wani abin da yake cikin wannan gona kuma wacan qiyatuhu min ad-daghali bayan yayi shuka to ya tsaftace wannan shukar min ad-daghali daga dukkan wasu ciyayi marasa amfani ciyayi masu cutarwa sharɗin likamalin zari'i sharaɗi ne da zai sa amfanin noman ya samu ya cika ya zanto mai amfani sharaɗi ne sai idan yana noma yana kawar da ciyayin da suke baibaye da shukarsa sannan amfaninsa zai samu فمتى لم يفرغ المحل لم يسادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه إذا بي kwashe. wato ya share wannan mahalli ba wato wannan gona to ma makon rahama da zai sauka ruwan rahama da zai sauka ba zai samu wurin da babu komai ba inda zai sauka a ciki ba zai samu wurin da zai karbi wannan ruwan ba saboda gurin an cika shi da wasu tarkace wanda ba za su ba za su amfana da ruwan da za da zai sauka a cikin su ba wa in farragahu hatta asabahu ghaisur rahma idan kuma ya kwashe ya share wannan mahalli har ya zanto ruwan ra'a wato mamakon ruwan rahama ya sauka a cikinsa lakinnahu lam yunqqihi min ad-dakhli amma bai tsaftace shi ba daga miyagun ciyayi lam yakun az-zar'u zar'an kamilan to shukar da zai yi amfanin amfanin nomansa ba zai zamo kamili ba ba zai cika ba bal rubbama ghalaba ad-daghlu 'ala az-zar'i wa kana al-hukmu lahu kila ma wannan ciyayin su za su yi rinjaye ƙarshe su za su ƙwace ma gonar da zanto maimakon a shiga a ga gonar shinkafa ko a ga gonar gonar masara ko gonar alkama sai ga ga gonar ciyayi kawai ciyayin sun ƙwace gonar gaba ɗaya to haka zuciya take yace wa hadha kallazi yuslihu ardahu yace kamar mutumin da zai gyara ƙasar nomansa wa yuhayyi'uha liqabuli zar'i ya shirya ƙasarsa yadda za ta karɓi shuka wa yudi'u fiha albizir sannan ya sanya iri ya zo ya shuka iri a ciki wa yantaziru nuzul alghais sannan ya jira saukar ruwan sama fa idza tahara al'abd qalbahu wa farragahu min iradati as-su'i to haka nan idan bawa ya tsabtace zuciyarsa wa farragahu min iradati su'i ya cire dukkan wasu miyagun niyoyi daga cikin zuciyarsa wa khawatiri ya cire dukkan wasu sake-sake miyagu daga cikin zuciyarsa wa bazara fihi bizra dhikri wal fikri wal mahabbati wal ikhlas yes ya wato ya shuka iri na ambatan Allah iri na tunani game da sha'anin ubangiji iri na san Allah da manzansa a cikin zuciyarsa iri na ikhlasi ya dasa a cikin zuciyarsa wa arradahu limahabbi riyahir rahmati sannan ya bijiro da wannan zuciyar ga zuwa ga gurin da iskar rahama take kadawa shine ruwan sama inda zai sauka wantazara nuzula ghaithir rahmati fi awani ya jira lokacin da ma makon ruwan rahama zai sauka a lokacinsa kana jariran fi husulil mughali to wannan ya cancance ya sami amfanin gona mai kyau saboda haka ashe idan mutum yana son ya ga kyakkyawan sakamako to sai ya gyara zuciyarsa da farko sai ya cire dukkan wani mummunan ƙuduri daga cikin zuciyarsa ta dukkan wata mummunan niyya duk wata sifa da take lalata zuciya sifa ta riya sifa ta jiji da kai sifa ta hassada sifa ta kullata duk wani abin da zai lalata masa zuciya sai ya cire shi daga zuciyarsa zanto ya daina saƙe-saƙen banza a cikin zuciyarsa to a lokacin ne duk wani abu na rahamar ubangiji in ya zo zai samu mahalli kyawa a cikin zuciyarsa sai ya sauka a cikinta sai zanto zuciya ce wacce take mai mai lafiya za ta zama kalbun ne salim zuciya ce lafiyayya duk wani abu mai amfani zai sauka cikinta malam yace wa kama yaqwar raja'u li nuzulil ghayth fi waqtihi kamar yadda lokacin damana lokaci ana tsaka da damana mutane sukan fi sa tsammanin sabukar ruwan sama a cikinta lokacin da ake tsaka da damana mutane sun fi sa saukar ruwan sama a daidai wannan lokacin كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في القوت الفاضلة وهكذا هكذا فاتا كيكاوان فاتا يكن قال قرفي نداچوا نداچوا da samun kadawar iskar rahmar Allah subhanahu wataala a lokuta masu falala da kuma al-ahwal wasu halaye masu daraja wato kamar yadda manomi a lokacin damana in aka ce damana ta kankama a koda yaushe ji iska ta kada gari ya turnike to yakan yi farin ciki cewa ga ruwa nan zai sauka saboda ana cikin lokacin damana sannan kuma ga alamu nan duka sun nuna gari ya turnike ana ta guguwa ana ta iska to sai kawo cewa eh lalle an kusa ruwa ya kusa sauka kuma abin farin cikin sa ne to haka nan mutumin da yake fatan samun wani shi daga Allah subhanahu wata'ala fatansa yakan ƙara ƙarfi yakan ƙara ƙarfi a cikin wasu lokuta masu daraja akwai wasu lokuta masu daraja da Allah subhanahu wata'ala yake bonanza rahamarsa a cikinsu kamar asirul akhir min al-layl sirrin ƙarshe na dare lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake sauka zuwa saman duniya ta farko yana cewa wane ne zai roƙe ni in bashi wane ne zai nemi gafara ta gafarta mishi wajen tambaye in an sa masa a lokacin bayan Allah na kware sukan dage da addu'a a daidai wannan lokacin kuma sukan sanya kyakkyawan fata a zuciyarsu na cewa Allah zai ansa musu saboda me saboda lokaci ne da ake karɓar addu'a a cikinsa shi yasa Allah ce wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari wato a ƙarshe ƙarshen dare shine sulusun ƙarshe a lokacin suke ta neman gafara suna neman Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu saboda lokaci ne wanda yake mai daraja lokaci ne na karɓar addu'a kamar yadda yana daga cikin lokutan karɓar addu'a wato dubur salawat bayan salloli dubura salawat bayan salloli mutumin da ya yi sallah ya gama ya yi addu'a yana daga cikin lokuta da ake karɓar addu'a a cikinsa kama a sa'atun latifi yau mil juma'a wannan sa'ad da take cikin ranar juma'a wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ba zai dace da wannan lokaci ba yana addu'a yana roƙon Allah face Allah subhanahu wata'ala ya karɓi addu'arsa a cikinta kaga shi ba wannan lokaci ne wanda yake na falala to da irin waɗannan lokacin da yawa waɗanda sunna ta yi bayanin su to sannan akwai al'ahwal akwai wasu wani yanayi da mutum yake ciki wanda yake sawa ubangiji ya anshi addu'arsa saboda yanayin da yake ciki a wannan yanayin da yake ciki Allah yakan karɓi addu'arsa saboda yanayin da yake ciki kamar mutumin da yake cikin matsuwa wanda duka ƙofofi suka kulle masa ta ko'ina baya baya hango mafita sai Allah subhanahu wataala shine al-muttar wanda ya shiga matsuwa duka wasu hanyoyin samun mafita suka kulle masa sai ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala al-wahidul ahad ya mai da bukatarsa zuwa gare shi shi kadai to wannan shi ma yana cikin wani yanayi da Allah yake kawo masa dauki shine amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yashfu wane ne yake ansa addu'ar wanda ya shiga cikin tsanani da haka mutumin da yake cikin tsanani ya fi kusa da ya samu karɓar addu'arsa fiye da wanda yake cikin yalwa fiye da wanda yake cikin yalwa shine abin da yazo a hadisi da ta'arraf ila Allah fi rakhahi ya'rifuka fi shidda ka nemi ka san Allah a lokacin da kake cikin yalwa to zai san da kai lokacin da kake cikin tsanani a lokacin kai ma za ka ga taimakonsa to mutumin da yake cikin tsanani in ya tsantsanta addu'arsa ga Allah subhanahu wata'ala ana sa ran ya samu karbuwa shi yasa za mu ga hatta kafirai mushrikai masu shirka da Allah subhanahu wata'ala idan suka shiga cikin tsanani suka roki Allah da ikhlasi Allah da karba addu'arsu idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan suka shiga cikin ruwa wato jirgin ruwa jirgin ruwa ya fara tambal tambal da su zai zai zai zai zai nutsar da su to sai su dawo su roki Allah subhanahu wataala suna masu tsarkake addini gare shi kuma sai kaga Allah subhanahu wataala ya karba addu'ar su ya tsayar da su to idan wannan mushriki ne mai bautar wani Allah tare da Allah amma idan ya shiga tsanani ya dawo ya tsantsanta addu'arsa ga Allah Allah yana karɓa addu'arsa to ina ga musulmi mumini wanda ba mushriki ba kaga wannan shi yafi cancanci a karɓa addu'arsa a cikin wannan yanayi wannan yanayi ne da ake karɓar addu'a a cikin sa akwai yanayi na sujjada yanayi na sujjada lokacin da bawaye sujjada sujjada ce mafi wato mafi lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid shi lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujjada shine fadar Allah wasjud waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangijinka saboda haka a wannan lokacin idan ya tsantsanta addu'a ga Allah subhanahu wata'ala to yanayin da yake ciki zai taimaka addu'ar sa ta zanto karɓaɓɓiya shine annabi yace fa amma sujudu fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum a sujjada ku yawaita addu'a ya dace a ansha addu'ar ku ya dace a an samu ku addu'ar ku a cikin yanayin sujjada kamar halin matafi Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci matafi cikin waɗanda ake ansar addu'ar su matafi saboda yanayin tafiya da yake ciki hakanan addu'ar wanda ya kai azumi shi ma Allah subhanahu wata'ala yana karɓar addu'arsa saboda yanayinsa da yake ciki hakanan addu'ar iyaye ga ‘ya'yansu su ma Allah subhanahu wata'ala yakan karɓa addu'arsu to yadda manomi a lokacin damana yake ƙara sa ran saukar ruwan sama yayin da ya gan shi a lokacin saukarta a yau cikin wani yanayi na cewa ruwa ne yake ƙoƙarin sauka ga hadari gari ya turnike ya murtike ga iska tana kadawa yake ƙara sa ran saukar ruwa a wannan lokacin to haka nan shi ma bawa yake ƙara sa ran karɓar addu'a a cikin lokuta waɗanda suke masu alfarma ko wasu halaye da bawa yake ciki waɗanda suke da alfarma. malam yace wala siyama idza ijtama'at al-himam wa tasa'adat al-qulub to kuma musamman idan himma da himma suka hadu sannan zukata suka taimaka wa junansu wato musamman a wasu gurare da musulmi suka hadu cikin bautar Allah subhanahu wata'ala cikin aikata wata sha'ira wata ibada da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta musu ita a daidai cikin wannan lokacin su yi daga hannu su yi addu'a himmar ka da himmar sa da himmar wancan ta haɗu kowa ya mai da al'amarinsa ga Allah kuma ya himmatu da abin da yake yi zukata suke taimakon juna wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala akan buƙatar da yake da suke nema a wajensa wa'azumal jam'u taro yayi taro yace to babu wato musamman a wannan lokacin to a wannan lokacin addu'a kuma ta fi ƙara shiga sama da kuma lokacin da ba wannan ba wato lokacin da ya zanto mutane sun haɗu cikin wata bautar Allah suna bautawa Allah a wani lokaci da suka haɗu kamar sallar juma'a ko sallar shayar da fari misali al-istisqa ko ko sallar khusufin wata ko taro na sallar juma'a ko taro na sallar idi ko taro na arfa duk waɗannan tarurruka ne da bayan Allah suke haɗuwa kuma a cikin waɗannan tarurrukan waɗanda tarurruka ne da Allah ya shar'anta musu tarurruka ne da daman Allah ya shar'anta musu Allah ya shar'anta musu taro su yi sallar juma'a su yi sallar jam'i su yi sallar a wannan lokaci idan zukata suka karkata zuwa ga Allah cikin a lokaci guda kana addu'a ina addu'a wancan yana addu'a duk muka mai da hankalinmu gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zukatanmu suka taimaki juna don farfashinmu suka haɗu da juna to a lokacin an fi sa ran ubangiji subhanahu wata'ala ya tausaya mana shi ne ya ce wala siyama idan jama'at himam idan himma da himma suka haɗu damuwa da damuwa ta da taka da tawa da duk suka haɗu lokaci guda wata sa'adatul qulub zukata suka taimaka wa juna da addu'a wa azumal jam'u kuma taro yayi taro ka jam'i arafa kamar taron ranar arfa da musulmi suke haduwa a farfajiya guda a fili guda a lokaci guda kowa yana daga hannunsa yana addu'a yana roƙon Allah bukatunsa yana roƙawa al'ummar sa bukatunta bukatunta yana neman ɗauki daga Allah subhanahu wata'ala kowa ya fuskanci ubangiji da zuciyarsa ya fuskanci ubangiji da tunaninsa da hankalinsa gaba ɗaya a lokacin komai iri ɗaya ake kowa da kowa ya koma ga Allah subhanahu wata'ala haka nan wajen istisqa'i ko lokacin da ake neman shayar da fari lokacin da aka ga janyewar ruwa ko karancinsa musulmi su haɗu domin su yi addu'ar shayar da fari su roƙi Allah Allah ya shayar da su ruwa kamar yanzu yanayin da muke ciki din nan akwai buƙatar ma a ce an ana an fara sallar shayar da fari a gurare daban-daban ya kamata a ce sarakunan mu sun yi umarni a yi abin nan a yi salatu lissista sallar shayar da fari saboda muna ganin gashi yanzu an shiga julai amma har yanzu damanar da ta kama ba yadda ya kamata manoma wasu sun yi shuka amma in ka shiga wasu gonannakin shukar kamar ma tana neman ta yamushe ta bushe saboda ba isasshen ruwa da kuma shi ne tagomashin da ya rage mana wannan noman da ake yi ya ka ce ba a samu yadda ake so ba to fa ba wai manoma ne kawai za su shiga ni'asu ba duk 'yan ƙasa sai sun ji a jikinsu saboda haka wannan addu'ar da za mu yi ba wai manoma muke wa ba dukkanmu muke wa kanmu gaba ɗaya muke wa in an samu amfanin gona kowa zai mora in kuma aka samu ƙarancin su kowa zai ji a jikinsa wannan abincin da muke nomawa shine jigon abin da muke ci idan babu shi za mu shiga halin kakani kai Allah ya kiyashe mu saboda haka yana da kyau a sarakuna su umarci limamai da juma'a da su yi salatul istisqa a wurare daban-daban to wannan haduwar da ake yi domin sallar shayar da fari haduwa ce da damuwar mu take zama daya dukkan mu abu ɗaya ne yake damun mu kuma roƙon Allah muke kawo mana dauki a cikin sa haka nan wajen ahlul juma'a taruwar mu ranar juma'a domin sallah a lokacin idan kowa ya daga hannu yayi addu'a ga ɗan uwansa kusa da shi shi ma yana addu'a shi ma wancan yana addu'a ko liman akan mimbari yayi addu'a ma mu suka ce amin to wannan haduwar himmar da himma haduwar zukata su taimaki juna babu shakka yana da tasiri wajen addu'a ta samu karbuwa fa inna ijtima'a al-himam domin haduwar himma da himma wal anfas da numfarfashi lokacin da muke addu'a muna numfarfashi wajen yin addu'ar nan numfashi na yana haɗuwa da naka da nashi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ɗauki muna neman taimakonsa da agajinsa asbabun nasabaha Allahu muqtadiyatin li husulil khairi wa nuzulir rahma waɗannan duk sababba ne duka sababba ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya su waɗanda suke hukunta samuwar alheri da saukar rahama kama nasaba sa'iral asbab مفضية إلى مسبباتها يا سا مسبي إلى مسبباتها واتو سائر الأسباب لسور الأسباب وأن سكي سا أسام مسبباتها واتو سا كما قنسو يبين واتو أنا لا مغتشي وابن القيم عليه رحمة الله دي يا أنفا يا أنفا تارو لك نوان دا شرعة تي أمرني دسو تارو لك ني شرعة تي أمرني دسو taron juma'a taron arfa taron shayar da fari duk waɗannan shari'a ta zo da su mu haɗu mu yi sallar juma'a mu haɗu a arfa mu haɗu da mu yi sallar shayar da fari duk waɗannan haɗuwa ce da shari'a ta umarce mu mu yi gangan koda mu a cikin su saboda me saboda wannan shine abu na farko ya zama abin da zaka yi na neman tawassuli da ubangiji subhanahu wataala na tawassuli da shi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala da zanto shari'a ta yarje maka kai wannan kada ka kirkiro naka ka bar wanda shari'a ta umarce ka da shi kada ka kirkiro wani taro ka bar wanda shari'a ta umarce ka da shi in ka kirkiro naka wanda shari'a ba ta umarce ka da shi ba to ka ƙara nesanta kanka ne da Allah kana neman taimakonsa amma kana shar'anta wani sabon abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba wanda kuma ka san Allah ba ya san wannan am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shi suna da shuraka'u wato ababan tarayya waɗanda suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba shi kaga Allah baya son ka shar'anta wa kanka wani abu a addini wanda babu izini izinin nan a ina ake samun shi alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga ibnu al-qayyim alaihi rahmatullah ya ambaci ya ambaci tarurruka ne da shari'a ta zo da su bai ambaci wani taro ba wanda mutane ne za su kirkiro wa kansu sannan kuma a waɗannan tarurrukan da ya ambata an sani cewa mutane a cikin waɗannan tarurrukan kowa shi ne ke addu'arsa ba taro ake yi ba ana ba da addu'a ana an shi babu wani wanda yake taron numfashin sauran mutane a arfa idan aka je taron arfa ba a ce wani guda ɗaya shi zai yi jagorancin addu'ar mutanen da suke filin arfa ba kowa a filin arfa shi yake addu'arsa da kansa shi yake roƙon abin da yake son ya roƙi Allah shi ya san buƙatunsa shi ya san damuwarsa wani damuwarsa lafiya ce wani damuwarsa kuɗi wani damuwarsa mulki eh wani damuwarsa mulki ya samu mukami ya ci zaɓe wani damuwarsa kuma ya yi suna ya yi tirandin saboda kowa akwai damuwarsa wani damuwarsa ‘ya'ya wani ‘ya'yan nasa ne suka kangare yake roƙon Allah ya shirye masa da su wani damuwarsa matar da zai aura ko kuma matansa da suke ta masa rashin mutunci yake fatan Allah ya gyara masa su kowa da irin damuwarsa to a ce mutum ɗaya kawai ya sa ku gaba ji ya karɓe waɗannan damuwar shi zai yi addu'a kuna jin sa sai abin da ya roƙa to shari'a ba ta zo da wannan ba abin da ta zo da shi kowa ya addu'a sa tana yi wa cikin dubunnan mutanen da suke wannan farfajiyar ta addu'ar su ta haɗu akan wani abu guda ɗaya da zanto dukkaninsu suna addu'ar Allah ya ƙarfafa musulunci da musulmi, Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasashen musulmi, wanda duk inda musulmi yake a duniya yana fatan samun wannan, saboda babu wata ƙasar musulmi da za ka samu arnan duniya ba su dasa fitintinu da tashin hankula a cikinta ba. Haka kowa yana buƙatar zaman lafiya. To, ta rayuwa a nan dukan ku addu'o'inku su haɗu abin nan. Kowa yana son ya samu kyakkyawar lafiya, yana son ya samu kwanciyar hankali yana son ya samu rufin asiri to duka addu'o'inku za su haɗu akan waɗannan abubuwa saboda haka kowa ya yi addu'arsa da abin da Allah ya hore masa na kalmomi na yabon Allah da kalmomi na yabon Annabi sallallahu alaihi wa sallama da da kyawawan kalmomi na addu'a kowa ya yi bakin gwargwadonsa wannan shine abin da shari'a ta zo da shi haka nan in haɗuwa muka yi a ranar juma'a lokacin da aka yi sallah a cikin tahiya kowa addu'a yake a ƙarshen tahiyarsa haka kowa zai addu'a ya roki abin da yake yake yake gabansa in aka gama sallah mutum yana yin addu'a bayan sallah shi ma yana roƙon abin da to duka addu'o'in nan zaka ga cewa ba haɗuwa ake yi ba wani yana bayi yana bayarwa ana anshi yana bayarwa ana anshi to sai muka fito da wato muka tsoro da abubuwa na bid'a da sunan addu'a sai a je a kirkiri wani taro ce addu'ar ƙasa a hayi taro za a yi wa ƙasa addu'a ina aka taba ga irin wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina aka taba irin ganin irin wannan a zamanin sayyidina Abubakar ko zamanin sayyidina Umar ko zamanin sayyidina Uthman akwai fitintunu da suka fuskanci suka fuskanto al'ummar musulmi a wannan lokaci masu yawa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kabilu da dama sun yi bore wasu ma suka yi ridda wasu suka ce ba za su bada zakka ba wasu suka ce ba za su biyayya ba wasu ma suka ce sun bi wasu annabawan ƙarya duk waɗannan fitintunu ne da suka doso al'ummar musulmi amma sayyidina abubakar bai ce a yi taro a masallacin annabi a yi wa ƙasa addu'a ba tashi aka yi aka aiki tukuru wajen akawar da abin da yake fuskantar al'umma a wannan lokaci haka nan lokacin sayyidina Usman wadanne fitintunu ne ba a gani ba lokacin sayyidina Ali wadanne fitintunu ne ba a gani ba amma babu wata rana ɗaya da aka samu cewa wani sahabi ya tara jama'a ya ce a zo a yi wa ƙasa addu'a ko a yi wa daula addu'a ko wani abu irin wannan saboda wannan bai kasance koyarwar ma'aiki ba amma daga baya da yake ya an mai da abin ya koma sana'a sana'a neman kuɗi da siyasa saboda haka kowa sai ya tara gungun jama'arsa sai ce zai je Abuja wai sai ma ya je Abuja Abuja kamar a can ne aka fi karɓar addu'a saboda waɗanda zai yi dan su su san da zaman sa su san da zuwan sa kila ma su bashi logistic support a kama masa wurin da zai yi da hotel hotel kuma an gama ai sallama to kaga duk wanda yayi wannan to wani shi ma in yana da bukata irin wannan shi ma haka zai tara gangamin sa yace zai yi wa ƙasa addu'a za a yi sauka alƙur'ani to wannan bala'i suke ƙara jawo wa ƙasar ba addu'a suke mata ba waɗanda suke yi da gaske suna nan suna yi waɗanda ba a ma san suna yi ba ballantana ma a kai musu wani ɗauki na dukiya ko tallafi ba su yi an ɗauka a kabofin watsa labarai an yi bidiyo an yi hotuna an tura ba suna yi cikin dare tsakar dare suna tashi suna kiran ubangiji suna gaya masa bukatunsu waɗannan su suke yi don Allah kuma su ne suke taimakawa Allah subhanahu wataala yana kawo ƙasar sauki ba waɗancan da suke yin addu'o'in maula ba ba masu addu'o'in maula ba addu'o'in duniya addu'o'in duniya in kai magana ce ai qur'ani za su karanta shi qur'ani kai aka saukarwa da alqur'ani ba annabi ba ko kai ka fara jin saratan alqur'ani ba sahabbai ba kafi su sanin alqur'ani kafi su sanin yadda ake mu'amala da alqur'ani saboda haka a nan za mu ga ibn qayyim ya taƙaita akan tarurrukan da aka sani kuma tarurrukan da aka sani din nan duka mutane suna haɗuwa su yi addu'a ba tare da wani yana tare numfashin wani ba ko wani yana bayar bayarwa ana anshi wannan ba aiki ne na na, na magabata ba waɗannan su ne asbab da suke sawa a samu rahama kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kowane abu sababi dan mutum yana jin yunwa sababin kawar da yunwa shine ya ci abinci yana jin kishi sababin kawar da kishi din nan shine ya sha ruwa idan ba shi da lafiya sababin kawar da rashin lafiya shine ya sha magani zamu dakata anan sai an kira sallah mu ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi